بالله من شرور أنفسنا من سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن اللوكة من شجدرا أصبر وأن دي دا درن شابكوي قوة المحرم hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wasta madina yau shekara dubu da ɗari hudu da watan talatin da ɗaya wanda ya daidai da ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma kenan ko sha ɗaya idan ba ku manta ba makon da ya gabata a karatun wannan littafi na sifatul mu'mina as-sadiqa na nawal bintu abdullah man tsaya ne a ƙarshe-ƙarshen shafi na talatin da ɗaya a inda ita malamar nawal ta kawo mana cewa ga kuma fatimatu yar amirul mu'minin abdullahi dan marwan wannan ya ba ta zama kaɗai ya ta khalifan musulunci ba a'a bare a ce ma wannan kaɗai ya isa daraja yar uwa ce ta manya daga cikin dakarun kalifofin nan na musulunci guda hudu su ne alwalidu dan abdulmalik da suleiman dan abdulmalik da yazidu dan abdulmalik da hishamu dan abdulmalik yar uwa ce a gare su kuma bayan mahaifinta khalifan musulunci ne to ga kuma ta da yan uwa guda hudu wanda kowanne sai da ya zama khalifa na musulunci tare da haka kuma ita mata ce watan matar babban khalifan nan ne da musulunci ya san da zamansa watan bayan khalifofin nan guda khalifofin nan na farkon musulunci bayan su ba a samu wani khalifa kamar sa ba shine amirul mu'minina umar ibn abdulaziz Allah ji shi da rahma malama take cewa ita wannan yarinya fatimatu bintu abdulmalik ta fice daga gidan mahaifinta a ran da za a kai ta ɗakin miji an shirya ta a matsayin amarya an kai wa miji a lokacin tana tankane da mafi kudin abin da ta mace a doron ƙasa ke mallaka sanda za a kai ta ɗakin miji watan a zamanin nan wani abu ne kasan mafi daraja da ya mace ke mallaka in za a kai ta ɗakin miji ai ta labarin cewa ai ta haɗu to wannan yar a wannan lokaci ba a kai ta ɗakin miji ba sai da ya zan tana tankane da abu mafi tsada da kuɗi na abin da ya ke mallaka a doron ƙasa a wannan lokaci abubuwan da suke na gwalagwalai abubuwan da suke na ƙarau da ban sha'awa har ana cewa daga cikin waɗannan gwalagwalai da kayan ƙarau nata ana ce musu kurtsai mariya waɗanda suka shahara a tarihi watan wurin larabawa wanda watan ɗaya wakana wahdahuma kenan ko yusawiyani kanza kowane ɗaya daga cikin waɗannan abebe guda biyu nata da aka kai ta ɗakin miji da su gwalagwalai da kayan ƙarau kowane ɗaya shi kan shi yana matsayin kamar taska ce ta arziki to ina jin nan muka tsaya ko sai malamar ta ce walau kanat ta'ishu fatima fi baiti abiha fi ni'ima wala qad kanat ta'ishu fatimatu fi baiti zawji fi baiti abiha fi ni'matin لا تعلو عليها عيشة امرأة أخرى في الدنيا في ذلك الأهد lallai kam in ji malama ta ce fatima ta rinka rayuwa a gidan mahaifinta fi ni'imatin tana cikin ni'ima tana cikin walwala da morewa rayuwa la ta'alu alaiha aishatu imra'atin ukhra fi dunya fi zalika al-ahad babu rayuwar wata ɗaya mace can daban a duniya a wannan zamanin da ake iya ɗaura rayuwar wannan kyamacin a sama rayuwar ita wannan fatima ɗin yar abdulmalik watan ba wata yarinya a lokacin da take jin daɗi sama da jin daɗin da wannan fatima ke a gidan iyayenta amma bari ku ji an kai ta ɗakin miji amma za ka ji yadda ta koma walau an na hasta marar fi baiti zaujiha da za ta ci gaba a zama a gidan mijinta ta'ishu kama kanat ta'ishu qabla zalika ta ci gaba da rayuwa kamar yadda take rayuwa kamun ta zo gidan mijin ta kulu min ma ta ta nemi ta rinka cin abin da take so watal basma turidu kuma ta rinka sawa a jikinta na abin da take so ta sa da za ta so ta ci gaba da yin haka lastafa zalika da tana da damar ci gaba da yin haka fa dan kundi wanda ta aura shugaban kasa ne amirul mu'minin ne khalifan musulunci ne shi ma da fatima din nan ta so ci gaba da yanda take rayuwa da more rayuwa a yanda take a gidan mahaifinta da ta so ta ci gaba da yin haka a gidan miji wala za ta iya illa annal khalifa sai dai shi wannan khalifan umar bin abdulaziz ikhtara an takuna nafaqatu baitihi shi ya zabi abincin da zai zama ana ci a gidan shi bid'ata darahim fil yawmi ya zaɓan makan shi wasu 'yan kwandaloli ne kadai za a rinka amfani da su wurin cin abinci da shan abin da za a sha a rana ɗan kwandaloli ya ɗaukan makan shi kawai za a rinka amfani da su wurin ci da sha a rana an gane ko wa rabiyar da zalika zaujatul khalifa kuma ita wannan yarinyar ta yadda da haka ɗan kwandaloli ne ɗan da rahima ne ma'aduda kuɗi ne yan kaɗan ku dibi irin ni'imar da aka ce take ciki a gidan iyaye da ta so a ci gaba da wannan ni'imar a gidan miji da an ci gaba amma ta yadda da ya mijinta ke so a rayu to shi ya yadda ne da a rinka rayuwa da 'yan kuɗi kaɗan duk abin da muke da shi mu kwashe mu kai bai tulmani mu taimaka wa musulunci da shi mu rage ɗan abin da 'yan ƙandaloli ne kawai waɗanda za mu rinka ɗan siyan abin da za mu ci don mu samu ƙarfin bauta ma Allah ne shi ma kawai mijin ya tallata mata wannan ra'ayin kuma ta yadda jama'ar musulmi kun gane wannan ko fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walam tukhalifahu kuma take ta saba mijinta akan wannan abu da yake nema ta yadda da shi na rayuwa da yan kuɗi kaɗan a yi wa hiya ibnatu kaganta kuma ɗa ce wa uktu arba'atin min al-khulafa kuma ɗar uwa ce ta khalifofi guda hudu bayan ita yar khalifa ce an gane ko fakanat mutabi'atun bi zalika sai zan wannan rayuwa da ya tsara yake so su ci gaba da yi ta rinka murna tana farin ciki da jin daɗin ta game da wannan tsari yau da ya mata sabo na rayuwa ba ta kalli cewa ai da tana cikin ni'ima ba an kawo ta da dukiya mafi dukiya watan ta fitar hankali tare da haka kungiyar da ya tsara kuma ta yadda kawai duk abin da muke da shi ya nuna mata cewa mu kwashe mana addinin nan ya fi mu bukatar abin kuma ta ce haka ne aka kwashe kawai aka kai baitul mali sai suka zauna kuma da ɗan kuɗi kaɗan kawai abin da za su cira ya suke nema kuma ta yadda la'annaha domin ita wannan yarinya fatima ta zawaqat lazzatul qana'a ta ɗanɗana wannan zaƙin haƙuri da kaɗan ɗin shine kana'a ta ɗanɗana wannan zaƙin na musulmi ya haƙuri da ɗan abin da Allah ya bashi an gane ko wa tamatta'at kuma bi halawatil iktidan kuma ta rinka jin daɗi da wannan irin daɗin watan tsakatsakiyar rayuwa ba ɓanna ba ba kuma ƙwauro ba wallazi ne idan an faƙo lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina zalika kawama shine ta yadda tana jin daɗin nan da watan daidaituwa tsakanin jin daɗi da more jin daɗi da morewa da kuma rashi tunda ana ɗanci an gane ko fasarat hadhihi ladha wannan irin zaƙin wa hadhihi halawa da wannan irin daɗin sai suka zamo a wurinta atyabul hasu suka fiye mata daɗi wa arda li nafsiha kuma su suka fi zama abu watan su ne suka fi watan arda li nafsiha abin da yafi sa yarda da kanta min kulli ma kanat ta'rifuhu qabl an gane ko ta fi jin daɗin wannan tsarin rayuwar da miji ya tsara mata ta fi jin daɗi da zaƙin wannan tsarin fiye da dukkan wani abu da ta sani kafin wannan lokacin min sunutul badahi na dangogin abubuwan da suke na wadata wa alwali tarafu da kuma launukan abubuwa na jin daɗi daban-daban bal kai ba ma haka ba yattara alaiha zawjuha wata ran ne shi mijin nata ya bada shawara an ta tarafa an aqaliyatul dufula ta kauda kanta ta ɗauke kanta daga irin wannan tunanin yaranta ka san yaro shine kullum yake sai ya gawo ya burgi ɗan mata ba su ne ba tsohuwa ne ruwanta ta ga wanta to shi mijin sai ya kokarin nuna mata ta ɗauke hankalinta daga irin wannan hankali da tunani irin na yara ƙanana kuma yarinya ce fa amma aka nuna mata da irin waɗannan abubuwa ai tunanin yara ne jama'ar musulmi kun gani a ce sai an ɗinka leshi na dubu arba'in sai matsa sai an yi wannan da ai tunanin yara ne ita tsohuwa ne ruwanta dubu ɗaya da ɗari bakwai ya ishe ta in dai kawai za ta ɗinka ta sa ta yi wa Allah ibada shi kenan ta jira mutuwa Allah ya karɓe ta da imani kawai shi ya fi mata amma tunanin yara ne yawan kaga wannan ya sa irin wannan shaddar hankalinka ya tashi kai ma sai ka ɗinka in ka ga ya sa irin wannan bawal ɗin hankalinka ya tashi in baka ɗinka ba hankalinka ba zai kwanta ba wannan sai ya tilasta ka nemowa ko da ta hanyar haram mafi yawan mutane fa suna biyo mata saboda matan suna son nau'in kaya iri kaza bari ya matsa sai ya samo tasa to wannan tunanin yara ne kuma za ka gani domin tsohuwa in sallah ce don baka mata kayan sallah ba me sai ta ce ni yara nake ji an gani to shi wannan mijin nata Umar dan Abdulaziz sai ya tsaya tsayin daka wurin nuna mata ta ɗauke hankalinta kawai daga irin wannan hankali da tunani na yara su ne kullum kawai ado amma ka samu abin da zai rufe maka asiri ya rufe maka watan al'aurarka ka tsaye ka bauta ma Allah kawai ka mutu da imani ya saka aljanna duk ya fi waɗannan abubuwan Allah ya ce zuyina linnas hubbu shawati min nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min az-zahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal har sai ce ne zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu حسن المآب والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم لهم جنات هدي زوا قرشي jama'ar musulmi kun gane ko wannan mata'un ne kalil mata'un ne kalil ya kamata mutum ya gane kuma dan Allah kayan da ka siya na dubu arba'in ko dubu ɗari hudu ka ɗinka ka sa a jikinka zuwa baɗi kuma sai ga kawai wani kake nema ka zama bawan kaya kenan an gani shi kenan maimakon kawai kai menene zai taimaka maka bin Allah an gani Allah kyauta wannan rayuwa watan kaya na wahalar da yawa cikin mutane watan a yau jama'ar musulmi kun san annabi ibrahim ya roƙi Allah ya nisanta shi da shi da 'ya'yansa anna abudul asnam ko ya ce rabbi innahunna adlalna kasiran minan nas domin gumaka suna wahalar suna batar da yawa daga cikin mutane wala gumaka na wahalar da mutane da yawa to a yau bari ku ji mata suna wahalar da da yawa maza yanda ka san gunki na wahalar da laraba a wancan zamani haka yau mace ke wahalar da maza jama'ar musulmi kun gani mata na wahalar da maza ko ka ji bai ita ya mace tana da wani matsala ita ba a birgita duk abin da za ka yi haka annabi ya ce rana guda in ba kai mata abin da ka saba ba sai ta ce mai ka taba mu za ka kwashe tsawon lokaci wallahi kana kyautata mata amma ba abin da ya dame ta rana guda an dan samu tangarda annabi ne sai faɗa sai ta ce kawai mai ka taba mun faɗa kai kuma sai ka tsuru tsuru kana tunan to ka taɓa mata duk a banza saboda haka ku diba me shari'a ta ce wai a mace amma wallahi in za ka matsa kanka a kan birge ta ko to wallahi a mace ba a birge wallahi a a an gane ku ai annabi ya ce khairukum khairukum li ahli wanda ya fi ku in kuna so ku gane a cikin ku wanda ya fi ku in kuna son ku gane a cikin ku khairukum li ahli wanda ya fi ku alheri ga iyalin shi in dai kana son ka gane da kai da wani waye fi har a wurin Allah fa to tsaya ka gani ya yake kula da iyalin shi in dai ya fi ka to kawai ka hakura har a wurin Allah ma ya fi ka abin ba babbar riga ba ce ba mota ba ce ba dingine man gida ba ne an gane a'a ba ko matsa iyali duk ba nan ba ne a'a wane ne ya fi alheri ya fi kyautata iyalin shi to annabi ya ce wannan ya fi har auren Allah kuwa wa alaikum salam wato kenan shi ne mutum ya yi tsakanin shi da Allah shi kenan kawai yawwa to kai ta imamul bukhari ya ce ni da masoyina da maƙina duk ɗaya ne in na yi dama ban yi danka ji daɗi ba kai ko maƙi in na yi ban yi danka jawo shi ba to ɗa mace haka take nema abin da za ka yi mata yi don Allah amma idan ka birge ta wallahi ɗa mace rana guda ɗan kuskure kaɗan wala za ka sha mamaki ɗa mace ce fa yanzu wallahi jiya muka je muka zauna muke so mu sulhu da mijinta lokacin da suke rikicin wai sai ta kalle shi ta ce jaki jaki ba abin da ya fi ɓata mai rai kenan wai ta ce mai jaki jahili jaki jahili shi a duniya abin da ya fi ɓata mai rai a gab kuma gidan gidan haya ne wallahi tallahi duk a gaban mutane duk matan gidan duk suna kallo ta ce jaki kawai jaki jahili to duk a cikin wallahi duk a abin da ya fi damun shi ba kama waɗannan kalmomi guda kuma na rantse da Allah barukun wallahi tallahi jama'a wannan bawan Allah na san shi iyayen shi wallahi yana kyautata mata na rantse da Allah ba dan namiji ke tsayawa wurin kyautata ma ya mace fiye da shi ba abin da zai iya yana yi amma kuskure ne ya faru tsakaninsu amma wallahi ka ji kalmomin da ta faɗa kuma ta san fa yana zuwa karatu yana zuwa wa'azzuka zai siyo kasan na wa'azi ya zo a sa a ɗakin amma ta kalle shi ta ce mai jaki gaban matan gida jahili kaji to in dai ya mace ce wadda ba ta da ladabi na rantsi da Allah kaga wannan kalmomin wala karamin aikin ta ne ba karamin aikin ta ne wallahi in dai ya mace ce wadda ba ta samu tarbiyya ba ai kai dai ko wallahi tallahi ka dage wurin addu'a amma yanda ka san gumaka sun wahalar da Qurayshawa yau haka da yawa mata suke wahalar da mutanen mu wallahi tallahi annabi ya ce sai ka ɗau tsawon zamani kana kyauta mata rana guda sai ta ce me ka taɓa mu faɗi me ka taɓa yi me ka taɓa yi jama'ar musulmi kun gani shi sa kuka ji aiba ina jin anan ne maka na taɓa karanta muku hadisi annabi ya ce ya mace za ta daɗe ba miji rana guda sai Allah ya kawo masoyi an gane ko sai a zuwa ya aure sai ta samu ɗa Allah ya bata ɗa ana nan sai wata ran wata ɗan matsala ya shiga tsakaninta da wannan mijin an gani annabi ya ce sai ta ce me ya taɓa mata kudiba za ta daɗe gaban iyaye haka annabi ya ce ta ɗula aimata ha baina abawai ha za ta daɗe gaban iyayenta ba miji jama'a musulmi kun gani ta tsaya tsakar dare da rana duk sallah duk wanda ta gani a taya su addu'a hankalinta kullum a tashi na iyayenta haka amma idan kuma Allah ya kawo mijin sai ta butulce wa ni'imar rana guda dan kuskure zai yi ya kamata a ce mutane su natsu an gare ko ba mai cewa kar a kyautata ma mace Aisha ta ce manzon Allah gaba ɗaya rayuwar shi to yana cikin hidima ne ga iyalinsa inda ya shigo cikin gida duk abin da ya shafi aikin gida to tare muke in ji aisha da annabi an gane ko amma da ya ji kiran sallah kuma sai ya aji aiki sai ya waje sai ya amsa kiran ubangijinsa kenan baya ana cewa bane kar a kyautata wa ya mace ka a'a duk ayi kuma yana da kyau domin uwar ƴaƴanka ce ayi jama'ar musulmi kun gane kuma ita ce ke ba da kula da dukiyarka kuma ita ce wurin biyan bukatar sha'awarka wannan abin wulakantawa ce a sai dai baka da kan gado jama'ar musulmi kun gani saboda haka ita wannan baiwar Allah watan iktar ha alaiha zawjaha mijinta wata ran sai ba ta shawara an ta tarafa an aqaliyati tufula da Allah ta kauda kanta ta ɗauke kanta daga hankalin nan tunanin nan na watan yaranta su ne kullum dai anko kafin duk wanda ya auri mace ne wannan tunanin ya kaɗi ba dangin iya ba ba na baba kawai kawa ce za ta yi aure kawa kawa ce za ta yi aure ta zo da aka kawo mata abin samfurin anko kawa kawarta ce fa amma billahi lillahi ta je ta maka miji ita ma sai ta ankwa ta diga ya sodi kawar kawa fa ba wai kawarta ba kawar kawarta za ka ga wata duk mako ko duk watan duniya sai ta anko duk watan duniya ba kuma an mijin bai bada abin da za a ankon ba kuma ba zai zauna lafiya da ita ba to Allah kyauta to wannan duk tunanin yara ne kai kuma in ka tasan ma'aure nemi mai tunanin dattawa an gani don kuma an ce ka nemi mai tunanin dattawa ke kuma kake ɗauka in kin zo ke tsohuwa ce tukuki yarinya ce a a hankalinki ne ake so ya zama na manya duk abin da bai kamata ba to hankalinki ya aunu amma ki zo ki ce ni ma sai rinƙa irin wannan gwaggware kina matan malam ha ba Allah a kamata ki gani za ki fita kuma ki sake ki neman gongoro a kan abin nan ko kuma dan gina kici za ki fita wannan duk tunanin yara ne ko a ce ai akwai biki ga ya can ana kiɗa kiɗa ana raye-raye ki ce za ki bi ke tunanin ki ya wuce nan ki ɗauka ke dattijuwa ce amma a ɗaki don ki sa riga mai ɗaukar hankali don ki ɗan yi ado don ki ɗan fesa turare ki gyara kaza ki abin nan duka to wannan ai kuma ibada ce yin haka ko yawwa fa takhruju ko an hadhihi ala'ib ta fice daga cikin waɗannan wasanni irin na yara wasafasi da kuma wauta da shirme irin na yara allati kanat tabhaqu tabahriju biha udniha wacce take kawatar da kunnuwanta da su wa unuqaha da wuyanta sarƙoƙi kenan wa sharaha da kuma gashinta ko wa ma'asimaiha da kuma damatsanta mimma la yusminu kaga ta matsa makanta kan sai ta makala a kunni ta kuma dora a wuya ta matsa sai ta zauna awa biyu ga tana gyara gashi da damatsa daga abubuwan da zaka ga ta tare tana ta yi waɗanda daga cikin abubuwan da la yashmi ba sa ƙara kiba komai wala gune da ju'i kuma ba su maganin yunwa yanzu sai ta yi awa biyu gaban gilashi wallahi tallahi ba ci ba sha sai dai ta manna ta liƙa ta goga ta shafa aikin kenan sai ta awa biyu wata za ka yi mamakin ya mace fa a yau ta zama baiwar jiki kuma ita ba abin da ke wahalar da su illa jiki ado wata in ta gama wanka wallahi in ka kayan shafe shafen ta ko gasu wallahi za ka ɗauka kayan tallali katon abu ne za ka ga abubuwa iri iri ga sanan a ciki idan aka zo ta girke ta zauna akan kujera ga gilashi gabanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta zo ta ɗebo wannan ta ɗan yi haka ta shafa mai ya kai kala goma sha biyar mai kawai wanda za a shafa fuska sannan a kwaɓulu wannan ruda a zo a sa a kawo jan baki a jawo jan kaza a manna wannan a liƙa wannan a shafa wannan a goga wannan haka za ka ga tana tuni ga ta gaban gilashi fa zaune wallahi tallahi idan Allah ya jarrabi mace da irin wannan matsalar wallahi inda za ka leƙa ba ta san kana kallonta ba za ka ɗauka wata 'yan majanuniya ce wallahi za ka ɗauka mahaukaciya ce Allah wallahi billahi to awa biyu zaune gaban gilashi saboda Allah ko su ba hannun layar tashi kina fila mana minti nawa ne amma wai sai ta zo ta zauna awa biyu awa biyun nan fa duk ta gama amma kuma sai ta kalli gilashin ta tsira mai ido sai ta daki to mace kenan sai ta ɗan yi murmushi sai kuma ta yi dariya ya mace kenan to tana kallon gilashi ta haka kuma sai ta ɗan yi haka ta kalla ta haka in ta kalla ta haka kuma sai ta juya ɗayan ta jama'a musulmi mutum da hankali ya zauna shi kaɗai a ɗaki yana kallon madubi ya dariya kuma ya daki kuma ya yi murmushi kuma ya ji yaran kuma wata in ka kalle ta sai ka wallahi da za ka leƙa ka hango tana wannan abu za ka ci to wannan lafiya kuma lafiyar ta lawai da ado ne nan wai ita tunaninta in ta tsaya haka in a haka kalle ta to dama ta kalli kanta ta yi ai a haka da ta dace kuma wai in ka kalle ta a dake to dama ta san ta yi da ta yi murmushi in ka kalle ta tana murmushi kai inna lillahi in kuma ta haka ka kalle ta dama ta duba ta ga ta yi in ma ta haka ne ko ta ya ne sai ta jujjuya gaba ɗaya ta tabbata ta yi dai awa biyu tana wannan aiki wata mai gidanta fa zai fita ya batta nan da safe sai ya tafi ofis sha ɗaya da wani abu zuwa sha biyu na rana yana biya ce zo iske ta wani fa ya batta wani kai wata bawa Allah mata a gaishe ku kuma qur'ani ne ce haka ku awalan yana sha'ufil hilati kar ku yadda ku zama maza su ne biyan da suka shafa basilin sai su fita kayin namiji kan ya zauna yana zaman gogi kauje a yana ɗaukar hula inda ya ta shiga kai to shi kenan to amma in kuka ce wai ko ku ɗoro haka kuma ku a to kuna ku ne ba Allah kyauta kai walau bi'a da za a sa wannan wannan kayan adan nata a kasuwa a ce za a siyar la'ash ba a samanuhu buɗuna sha'abin da kuɗin da za a karɓa ta dalilin wannan kayan adan nata ya isa a yi amfani da shi wurin ƙosar da wata unguwa gaba ɗayanta an gane ko butuna shine cikin shabin wani kwazazzali kamar ka ce kwarin ɗan goma ko kwarin gogo ko ka ce gangaren kwaɗi misali za a ga unguwanni ne laraba sukan yi irin wannan magana a ce kwarin kaza an gane ko to wannan irin kayan da take ado da su da kwashe su aka yi aka kai kasuwa billahi allazi la ilaha illa hu kudin da za ka karbo a iya ciyar da mutanen wani layin yanzu akwai macen da fa gwalagwalanta yan kunne da zinariya da sarƙoƙi suna banki a aji bankuna suke kaiwa ana aje musu kawai kuɗi suke biya i banki fa wata kuma ce ta kai harkwata na 'yan sanda wallahi tallahi wata kuma ta kai harkwata na ss kawai ranar da za ta sa in za ta yi ado sai ta je ta rubuta shi kenan ta miƙa shi kenan sai a je a buɗa a ɗauko mata abinta a bata ta zo ta sa in ta gama ada a ɗauka a mayar ajiya aji kamar kuɗi malam yawa ta wannan kayan nata sun kai miliyan ashirin da wani abu to gaya min dan Allah wani layi ne za a ce miliyan ashirin ba za ta ciyar da su ba Allah kyauta to kun ji ko mala yace da za a malamar ta ce da za a sa wannan karikitan kayan adan nata a kasuwa a siyar da kuɗin su sun isa a ciyar da wata unguwa bi rijali mazan unguwar wa nisa'ihi da matan unguwar wa da tali da yara ƙanana na unguwar an gane ko to amma mijin ya nuna mata kawai ta kawo su a sa a baitul mali a wa addini aiki da su bas ta jabar lahu sai ta ce yayi sai ta kwashi ta bashi wastarahat sai ta hutar da kanta ta huta min afqal huli daga nauyin wannan karikitan kayan ado din wal mujawharat da waɗannan gwalagwalan hika inna lillahi wa inna wal ala da waɗannan lu'ulu'an nata duk sai ta kwashi ta bayar a baitul mali kawai me yasa kaga ta huta amma kin sa sarka a wuya rakata warkata kina ta yawo da ita amma ki ɗauke ki bayar a gina masallaci ko aji Allah aje miki sakamakon sha aljanna jama'ar musulmi kun gane kun kai wadarar da kuma zinarori allati hamalata ko ko hamalatha ma'aha wanda aka ɗauko ta tare da su kayan min baita abiha daga gidan mahaifinta ko fada asa bi zalika kullihi ila baiti ila baiti malil muslimin tana yadda ta kwashi ta miƙa mai gidan nata shi kuma ya kwashi gaba ɗaya aika da su baitul mali inda ake tara dukiyar musulmi wadda ake wa addini aiki da ita wa ma zala umar fi zawjatihi kai umar dan abdulaziz bai gushe ba dai yana ta nuna wa matar shi irin yadda ya kamata a zaman aure da zaman haƙuri da rayuwa hatta asar alaiha ta sai da ya tasiri kwarin gaske a kanta waqtadat bihi fil wara'i ta koma tana kwaikwayo da mijin nata wurin tsantsaini wa zuhudi da kuma taka tsantsan da duniya radiyallahu anhuma wa ardahuma Allah ka yarda da su wannan ka karanta audatul hijab littafin audatul hijab mujalladin shi na uku shafi na ɗari uku da sittin da uku nakalan kuma ya ɗauko ne an muqaddima na adabi zafaf fi sunnatul mutahhara lil albani shafi na 11 zuwa na 14 da zai karanta wannan magana zagaye fama ra'ayi nisa'il islam fi zalik a yau ne ra'ayin matan musulunci game da wannan matsalar su ma za su iya kwaso waɗannan kayan karikitan nasu su kawo masallaci a yawa addini aiki da shi koko anya mata me ya ra'ayinku akan wannan maganar za ku iya kwaso naku karikitan kayan rayuwar wannan na ado da gwalagwalan da lu'ulu'an ku kawo masallaci wallahi tallahi jama'ar musulmi na gaya muku watan ina watan ba na yaba wa mutanen masallacin ma a gabansu saboda yaba wa mutum a gaban shi kuma sai ya shantaki na gaya muku bai wuci sati ɗaya zuwa sati- kwana goma ba satin da ya wuce sati ɗaya kenan ma satin da ya wuce asabar yarinya ce aka kawo sadakinta na rantsi da Allah ta matsa wa iyanta aka ɗauko dubu goma a ciki aka kawo masallacin mu satin da ya wuce asabar aka ɗora mata aure naira dubu goma wallahi ta roƙi arzikin iyaye a masallacin baƙuzinta aka ɗora auren wannan auren da aka yi ran asabar sha ɗaya rana wannan auren to ita ƴar ce ta kawo wannan kuɗin jama'ar musulmi saboda akwai akwai nisa'u fa akwai mata masu jinyi kullum akan yi gasa ne tsakanin mutanen masallacinmu maza da mutanen masallacinmu mata za ku yi mamakin wannan maganar wallahi wannan magana ce na gaya ma wasu wallahi jiya akwai ɗaya daga cikin 'yan masallacin sai ya ɗauko dubu ɗari ya kawo ce malam gashi na rantsi da alkur'ani tana jikina daga jiya zuwa yau tahowa ta nan ne na aje kuɗi ka gani saboda in wani ya ji wata ta yi abu sai ce to ai wa fi zalika dama faliyata na fasil mutanafisun wa fi zalika faliya amalin amilun a nan ne fa ake neman a ga aiki ba wai an ce wance an yi anko na iri kaza ke kuma a ce a bari a zo na auren to shirme kenan yanzu wata ta ba da dubu biyar a cikin kuɗin sadakinta na rantsi da Allah wannan ta kawo dubu goma yanzu barka wata za ta roki arzikin iyayenta in an ba da kuɗin ta ce ta yafi a kai masallaci gaba ɗaya muna nan za ku ji wata sai ce haka amin waɗannan karikitan kwanukan ne amfanin su bari wannan ɗan abin kamar dutse ko kuma dodo shi bai da wani amfani dan ba a zuba kuɗi a cikin sha aji ba a zuba ruwa a sha ba a sa wa miji abinci a ciki ya ci bai da bai da kawai aji shi ake kuma ga dan banzan tsada ana kuskure ya faɗo kuma sai ya fashe shikenan kuma an gama bayan muna muna bakin ciki ne da da da has- da mu- hasala da wannan dan gun- abin ba a ba gunki bane an gane amma dai ku sani mas- watan addini na da tsananin bukata yan uwa mata wallahi tallahi bari ku ji ko mu maza duk abin haka ne ba ba kana da akwalar kike ba ka kai ta kasuwa a siyar mana ba masallaci ana nema a gyara wani abu ba ko ko sai mata kawai da ma kun gani wallahi da nake gaya ma abokin wanda ya bada kuɗin nan jiya iwar haka ya bada kuɗin nan tsakanin magariba da isha ina gaya ma abokin shi ɗazin mun dawo juma'a ga kuɗin da wani ya bayar sai ya ce wallahi sun yi kaɗan na rantsi da Allah wallahi tallahi dubu ɗari ya ce wallahi tallahi sun yi kaɗan malam baka san me ya sama bane ya ba dubu ɗari kana ganin kamar wani abu ya bayar ni barin gan shi wallahi tallahi jama'a ka gani to mu haka muke so tunanin mutane ya zama game da addini duk abin da ka samo kai tunanin yanda kake da bukata to addini ya fi ka ya fi ka bukata jama'ar musulmi kun gani Allah ya kyauta yanzu in in inda a ce abu ne mai yiwa yanzu wannan wurin ba ana iya yin tsari a ce a- a fitar da filas a wannan masallacin a mai da shi ya koma da- da gini a sama kuma zai yi
abu ne mai sauki kawai matsalar mu ne matsalar wallahi tallahi jama'ar musulmi matsalar fa ba wani ne matsala ba mu ne matsalar in mun sa kan mu yi wasa wata uku in an yi tsari kowa zai kawo na shi kenan amma za ka gani na kullum mutum shi kenan kuma dai duk matsalar shi ne talauci ya riga ya mutane katutu kuma dama shi duk wanda talauci ya buga to eh, kankamo ne wallahi tallahi shi kan shi ba zai iya ci ba zai ba addini to wannan kaga talauci ne ya buge shi da kyau to haka yayan talakawa duk wanda dan talakawa ne shi ma in ya dan samu abu bai tunanin ya taimaki addini an gane shi kullum yana ganin in ya bayar za su kare sa kuma yana tsoron abin da ya baro a bayan Ha! da ba ka da shi Allah ya baka sai yanzu ne in ka ba Allah kuma sai ya hana ka ka Allah kyauta Allah ya samu dace
to kun dai ji fama ra'ayin nisa'il islam fi zalik dan Allah ne ra'ayin matan musulunci a yau game da irin wannan matsalar na kwaso waɗannan kayan karikitan a kawo a ce a siyar aiwa addini aiki da su haka fa matan sahabbai suka yi wallahi kuna jin wannan ta ɗauko mun da yanta ta sa wannan yan kunnaye wannan sarƙa wuya wannan irin sarƙan nan mai makal wuya wannan zabba duka haka suka tara da ƙyar bilal yake ɗagawa ba abin da ya dame su in dai gashi a jikina addina da bukata to ne amfanin sa a wurina kazalika najidu haka nan muke ga muke samun anna fakhariya bint usman al-basriya wata ya ce mai suna fakhariyatu an gane ko yar usman watan al-basriya ce kana min usratin ariqa ariqatul ja tana daga cikin watan iyalin da suke da madaukakiyar daraja mawfuratul ghina kuma suna da wadata cikakkiya walakin zalika kulli lam yuqillaha sai dai wannan shi duk bai burgita jama'a kun gane tana daga cikin yadda ta fito daga gida mai daraja kuma wurin wadata wurin arziki wallahi suna da shi amma ita duk ba wannan ke burgita ba ku diba walakin zalika kullihi lam yutillaha wannan ba shi ke burgita ba yake mata daɗi a rai fatazahada fiha sai ta rinka taka tsantsan da duniya a cikin wannan arziki da Allah ya musu wa tanassaka ta dage kawai tana ta wa Allah ibadu an gane ko wa hajaratir raha ta kaurace ma hutawa a rayuwa wal manam ta kaurace ma bacci yawan bacci ila sala ta koma ta tare ma kullun ka ganta sallah take wal qiyam kullun ka ganta qiyamul layl take wa kana min al aishi biza- ko bizaghib ta rinka haƙuri da kaɗan a rayuwa tana amfani bizaghib da ɗan guntun burodi wanda ya bushe wa kada himayin in ta ɗan ci guntun burodi sai ta sha ta kora ruwa sai ta ɗan samu ɗan ɗan kofi na ruwa sai ta kora ka ji fa irin gidan da ta taso amma ta haƙura ta yi haƙuri da kaɗan a rayuwa wanda ɗan burodi ne take sa baki ta ci jama'a kun gane ko sannan sai ta ɗau ɗan kofin ruwa kuma sai ta kora kazalika kaga wannan ɗan guntun burodin da ɗan kofin ruwa da take korawa kuta ha kulle yamin shine abin da take ci tana rayuwa a kullum shi ma wallahi dan ta karfin tsayuwa ne wurin bauta ma Allah amma yanzu wata in ka je kaga abubuwan da ke gabanta in za ta ci abinci oh oh oh tab za ka ga abu ne yadda ka san kayan ciyarwa abubuwa iri-iri da ka buɗe wannan sai ka ga ga kifaye nan sun zuro maka ido kuma farfe su aka yi da su kana buɗe wannan sai ga ga wasu dakwale nan kawai sun dunkula hannu kuturar dandali ka ji ne kana buɗe wancan kwanan sai ka ga dambun nama wannan kuma dambun kifi ga farfesu ga kaza ga kaza sannan ga shinkafa white rice ga kuma jollof rice ga tuwo miyar kuka ga tuwo ko miyar taushe jama'ar musulmi ga gwanda ga kankana ga apple ga ayaba ga gwaiba ga lemu inna lillahi wa inna kai duk ita kadai kuma
yi da ya mutsa a ciki guda kuma duk zai samu wurin zama jama'ar musulmi kun gani wa haka za kun ga yadda kuka ji din nan haka nan takunul mu'mina as-saliha haka mu'minan arziki take kasancewa a rayuwa ita abin duniya bai dame ta ba sam in dai mumina ce wallahi sai kai ta ɓata lokacinka ka zo da kaji sai ga ta ɗanya fita kawai ta sa a baki shikenan tana sa a baki sai ta miƙe kaji ta ce Allahu akbar tana gama sai ta ce to a baya yara mana kai lalace dan wanda ta sa a baki ya isa ita sallar ta fi jin daɗin sallar fiye da wannan naman kai da kake kawa saboda haka da za ka taimaka mata ta ci gaba da yin sallar da haka ya fi mata Allah kyauta wannan ka duba auratul hijab mujalladin shi na uku shafi na ɗari uku da hudu ya ciro ne kuma daga littafin ihya ulumuddin mujalladin shi na hudu shafi na ɗari bakwai da arba'in da takwas malama ta ce alfakaratun rabi'a gaba ta hudu almu'minatu sadiqa mu'minar gaskiya baratun ce biyo biwalideha mai wa iyayenta da'a ne tana wa uwarta da ubanta da'a mardiyatun lahuma kuma yardadda ce a wurin iyayenta mutsi'atun li amrihima kuma mai wa iyayenta da'a ce to kun je an mata ko da ku je ɗakin miji ba in dai da gaske ne ku mu'mine ne za ku mu iyayen ku da'a sannan za ku ku zama yardaddu a wurin iyayen ku amma kullun iyayen ki ba su yarda da ke ba kuma baki musu da'a to matsala ta same ki sannan malama ta ce innal mu'minata sadiqa mu'minar gaskiya mai gaskiya a imaninta baratun ce biwalideha mai wa iyayenta ne da'a atun ce lahuma me iyayenta ne biyayya cikin abin da bai shafi saban Allah ba jama'ar musulmi kun gane da babanki zai ce wance eh na dagan mu daukan mun dakin nan ki koma da shi can da zaki ce haka zai yi baba ya haka zai yi mama ba abin da ya dame ki sai ki na dagan mu ki tsugunna kawai ki yunkurin dauka in dai da gaske ke mumina ce daukar daki saban Allah ne ko ba saban Allah bane amma ba zai yi ba ko to a wurin ki ne ba zai yi ba shi tunda ya ce dauka ki ɗauka zai ruka ki ɗauka ki tsaya nan da kin ji an ce Allahu akbar Allahu akbar suke adagan mu ki je ki yi sallah ki dawo in kina jin yunwa ki tsaya ki ci abinci san da yaji a wanta yau ba ki ɗauka ba sai ki ce ya gagara ne baba wallahi da dai za a ɗaura ne ai na kasa ɗauka ne kuma ba ne ɗaura ne kenan ya gane daga nan ya ce bari ɗora ki to yake ne ki tsaya ɗora ki ba ki dai mai rashin kunya ba jama'a kun gani amma bi halin minal ahwal ba ka ce babanka ba haka ba sai dai kai ba dan arziki bane bi halin minal ahwal ba ka ce mahaifiyarki ba haka ba sai dai in ba yar arziki ba ce ki jama'a kun gani sai dai in abin kuma ya shafi saban Allah to nan kan daban talak ɗin na ƙur'ani ya ce ko ko muhsanatun ilaihima mai kyautatawa ce ga iyayenta ita mumina li annaha domin ita mumina ta'lamu anna ridallahi min ridahuma gullun tana da masaniyar cewa yardar Allah tana da alaka ne da yardar iyayenta wa suqdillahi min suqdihima kuma fushin Allah na da alaka da fushin iyayenta in dai iyayenka sun yarda da kai to har Allah ma sai yarda da kai da zarar iyayenka na fushi da kai to matsala ta uku Allah sai ya fushi da kai sai dai in suna fushi da kai ne akan ka saba ma Allah kai kuma kaki jama'ar musulmi kun gane wannan ko Allah kyauta yaro ne fa ya wuce ya ji ana annabi ya ji ana yaban sa kai wannan yaro iyayen shi na jin daɗin sa ai kaza ai kaza annabi ya ce kai yaro eje ka duk abin da ka so je kai wuta ce dai ba za ka shiga ba wata ra ana zaune manzan Allah ya na kai wannan yaro dai sai Allah amma dai kam ai iyayen shi ba su jin daɗin shi ai kaza ai kaza annabi ya ce ku bar shi ya ji ko me zai Allah ba zai shiga aljanna ba jama'ar musulmi kun gane kowa ya je daidaita da iyayen shi kowa ya je daidaita da iyayen shi kuma kana da dama yau gobe ba ka da dama don mewa kana kabari amma an kasan da tangarɗa da tsakaninka da iyayenka na rantsi da alkur'ani mu kullun aljanna kana hannu haka annabi ya ce kana yadda ka tafi ku daidaita ba wallahi shikenan wannan mukul ya samu matsala ka tafi bashi a hannu an samu tangarɗa in ka bari suka mutu ba ku daidaita ba wallahi tallahi sun tafi da mukullinka an samu matsala duk yanda za ta kai ta kawo wala kai kokari ku daidaita da iyayen kana kalla Abdullahi dan Umar mutum ne ya ɗauko uwarsa tun daga Yemen ya goyo ta har cikin Ka'aba ya gama aikin Umara da Hajji da ita duka zai juya da ita sai ga Abdullahi dan Umar shi alhamdulillah algaftu mala dama ko na so in yi tambaya wannan mahaifiyata ce ka ganta nan mahaifiyata ce da tun daga Yemen na goyo ta take bayana na gama komai na umara da ake haji da ita shin kana jin wannan wahala da nayi da ita haƙoƙan da Allah ya ɗora wa ɗa na uwa na sauke nawa yadda ka mai tsaya ce ina ai yunkuri nishi ɗaya da ta yi lokacin haihuwa ka ƙarya ne a ce ka biya shi nishi ɗaya je ka kaga mai naƙuda numfashi guda ɗaya irin haka da za ta yi na- ko kashi ka zo idan irin dunkulallen kashin nan ne kashin ne yadda kake yi dan Allah ka je ka auna ka gani in dai kai dan arziki ne Allah ya jarabe ka da irin marɗaɗɗen kashin nan wanda yake fita da wahala ka ga mutum na ta gumi kuma yake fitowa ba haka bane haka ne amma san da ya fito sai ya ga mutum ya sai ya ji kamar watan irin la'asar ɗin hankali shi ya kwanta alhamdulillah yana gode wa Allah shi kada ya ban ɗaki kuma an ka kalla abin duk abin za a gan shi bai taka kara karya ba amma ka auna ka ga sanda kai ka fito daga cikin mahaifar mahaifiyarka ai ka je ka ji kasar ɗin wa'azin da mala albani kan biyayyen iyaye za ka san uwa iyaka ce amma in kana son ka gane haka billahi allazi la ilaha illa huwa yanzu in mun tashi don Allah ka je ka samu ƙwarya ka sa a cikin ka daura zani ka kwanta kai bacci zuwa safa a haka duk sanda ka murgina ka ji wannan ƙwaryar